أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta alhamishi a yau muna sha takwas ga wata na shidda hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na goma sha takwas kuma darasi na ƙarshe a cikin littafin zadu zaujaini fi a hadisi sayyidi saƙalaini sallallahu alaihi wasallam wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na ɗari da arba'in da bakwai a cikin littafin maliki ce an ibn abbas radiyallahu anhuma qala fi qissati barira radiyallahu anha abdullahi Abbas Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa game da abin da ya shahi kissa ta Barira da ita da wazaujiha da ita da mijinta. Kale Abdullahi dan Abbas yake cewa kala laha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam Barira da ita da Mughis mijinta kenan a lokacin da ta yantu aka ba ta yancinta ta zamanto diyato a lokacin sai ta kokarin huta daga karkashin igiyan shi wancan tunda ita yanzu iya ce shi kuma bawa ne to a lokacin sai shi mijin yana da tsananin bukatuwa zuwa ga ita barira shi mughis yana ita kuma barira tana ga cewa dama ba ta yani ba ta san shi dai to a daidai wannan lokaci sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita barira laura laura ja'atu manzala yake cewa ina ma a ce barira ta kokarin zama ko maido da shi mijin nan nata labari sai ta zuwa ga barira cewa ga abinda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ambata ina ma a ce ku komo ku zauna qalat ya rasulullahi sai barira take cewa ya ma'aikin Allah ta amuruni ya manzo Allah umarni ne ake bani qala manzalla ke cewa innama ashfa'u yace a umarni bane yake baki ce to dai nike nema wa shi mijinki wancan qala qalat sai take cewa la hajata li fihi tace ban ne da wani bukata a wajen shi to wannan wannan soyayya ce ta bada tausayi kwarai da gaske shi yana yana mutuwan son ta ita kuma a lokacin tana ga cewa tunda ta taka wani matsayi yanzu halas ta rabu da shi to wannan yima wannan wannan bangaren da ya shafi wannan kenan yana wannan me yake mana nuni yana mana nuni cewa kenan babu dole a cikin harakan zamantakewan aure ko da aure ne aka zo kai ɗaya ne ita ɗiya ce aka zo aka ɗarma armi ana zaune sai ta ji misali ba yadda ta yi tsammahani ba ko kuma ba ta iyawa ko na makamancin wannan babu laifi tana da damar da za ta nemi hulu'i ta yi hulu'i ta shiga harkokin da ta mai da maka abin da kamata a matsayin sadaki abin da ake ɗauka a matsayin sadaki a wajen ku in so kuma ita kuma ta kama gabanta wannan hadisi na 147 kenan sai ɗari hadisi na 148 malice an anas radiyallahu anhu anas Allah ƙara yarda gare shi ke cewa marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin ra'atin tabki inda qabrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa wajen wani kabari sai ga wata mace tana zaune tana kuka a gindin kabarin nan tabki inda kabarin tana kuka a gindin wani kabari fa qala sai manzo Allah ke ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri manzala ce mata ki ji tsoron Allah ki haƙuri faqalat ita tana ta juya ta juya gaban ta can wajen kabari manzala ya zo wucewa daga baya sai ke ce mata ki ji tsoron Allah ki haƙuri kawai ita maganar ta ji ko bata san ba wane ne faɗi wannan maganar sai ta ce ilaika anni ta ce da Allah malam kyale ni kamar ilaika anni da Allah huta daga harka na kyale ni fa innaka lam tusabbi musibati saboda ba a jarrabe ka da irin musibar da aka jarrabe ni da da ita ba ɗanta ne ya rasu walam ta'rifuhu ita wannan mata bata gane cewa manzon Allah bane ya mata wannan magana na mala faqila laha ai manzalla da ya wuce aka ce mata ke innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan magana da kika faɗi fa kin san kika faɗi ma manzon Allah kika faɗi wannan maganar ina malam sai ta ji gaba ɗaya ma harakan mutuwa ashe duk wasa ne yanzu wannan magana da ta faɗi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin halin rashin sani wannan abin shi ya komo sai dame ta kai tsaye fa atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta je kohon gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana zuwa falam tajid indahu bawwabain bata samu masu gadi ana ba samu wasu masu gadin koha ba kawai tana zuwa ta samu manzo Allah fa qala sai take cewa lam a'rifuka ya ma'aikin Allah wallahi ban gane ku bane ba sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce a ai tun lokacin da kika faɗi maganar da ganin na marta Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya jinjine shi cewa innaka la'ala khuluqin azim halaye managarta daga cikin su akwai hakuri me manzo Allah ya ce mata yace a kwantar da hankalinki innama sabaru ba hekin bani hakuri ba ai shi maganar hakuri inda sadamatul ula tun a karan hwari yake a karan hwari da kika hodi ma tuni na hakuri na wuce sallallahu alaihi wa sallam shi sa Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawlik Allah ma ya yabe shi da cewa iya da tattausan zuciya game da masu imani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim sallallahu alaihi wa sallam to wannan kuma yana nuna mana cewa mace in na wani nata ya rasu ta yi haƙuri karki ki ta koke koke irin yadda ake ake irin na jahilcin nan ba wanda zai ba wanda ya hana ki addini bai hana ki ki zubar da hawaye da sauransu ba alhadisu التاسع والأربعون بعد المئة حديث نتريد أربعين ترى عن أبي بريدة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ووجع أبو موسى وجعا شديدا أبو موسى الأشعري يا تشوتا تشوتا من سنني فغشي عليه سيرك الصومة ورأسه في حجر أو تلغى كما في حجر امرأة من أهله sannan kuma shi ma'ana gangan jikin shi ko wani bangaren jikin shi yana cikin wani ɗakin wasu daga cikin matan shi falam ya staɗe an ya rudda alaiha shay'an wannan mata sai ta yi sai ta yi wani kururuwa saboda ya suma kamar magidanci bai da lahiya an ya suma kaga gida ya ɗauki ihu gaba ɗaya irin haka ne shi abu musa lashari falam falam yastadi an ya rudda alaiha shay'an bai iya bayar mata da komai ba amma dai ya ji abubuwan da suka rika faruwa dan da bai iya bai iya wannan kamar shiga cikin wani halin da bai ismar mallakan kashi falamma afaqa lokacin da ya farfado kala sai yake cewa ku sani ana bari'un min as-saliqati wal haliqati wash-shaqqa yace wallahi ni ina mai bara'a ba ni ba duk matar da take as-saliqa wadda take daga sautinta wai a dalilin wani musiba ya samu ki kukanki ki gurnanin kuka amma daga ihu da wayo Allah mun mutum mun lalace wannan baya daga cikin halin mace mai imani kuma Abu Musa Ash'ari yake cewa ni duk wanda ta yi haka ba ni ba ita sannan alhali kawar take aske mace da sai ta aske kanta saboda wai wata musiba ta faɗo musu sannan kuma a shaƙa wadda za ta rika kama rigarta tana tsagawa saboda dai a gane cewa fa lalle sun shiga cikin musiba to waɗannan waɗanda abubuwa da abubuwan salashari an bata a nan kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari a manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ina ina baram baram da waɗannan mutanen guda uku as-saliqatu wal haliqatu wash shaqa as-saliqa mai daga muryata wa kururuwa wajen cewa wata musiba ta samu ko kuma al-haliqa mai aske kanta saboda wata musiba ta samu ash-shaqa wanda take ciccire kayanta saboda wata musiba ta samu shine malaka ce as tariqatu allati tarfa'u sautaha 'inda al-musiba mai daga muryar ta wajen wajen musiba alƙawayyu Allah mun mutu mun lalace kaza kaza wannan magana da kuke kuna yi Allah kuma ya dore su mala'iku suna suna ce amin Allah amsa Allah ka karba musu Allah ya karba muku sai ku ga gaba ɗaya gidan naku ya tarwatsa ya lalace saboda maganganun da kuka rika furta ne jahilci a dalilin mutuwan ko mai gida ko wani wanda ake ga cewa babba ne a cikin fami al-haliqatu allati tahluqu sha'araha inda musiba mai aske kanta a lokacin musiba in ya samu ashaqa ita ce wadda take allati tashqu thiyabaha inda musiba mai ciccire kayanta a lokacin musiba wannan duka ayyuka ne irin jahiliya da zaka samu da yawa daga cikin musulmi la sai mata suna ta yi a yau da sunan cewa an damu kuma kukan ma za ka ga wani dannariya ne eh sai an zo dab da gidan da za a yi wannan sai a rika to to to a shirya sai a samu wata mai mai kauɗi a ciki sai ta daga saboda a nuna ka malam duniya billahi lazi abubuwa da yawa a ƙarya ne a ƙarya suke tafiya kai ga mutum ya yi na shi na shi malai na kuka saboda wani ya mutu ko wacce ta mutu a shi ƙarya ne yake Allah ruha mana asiri wai dan dai famin da aka ma mutuwan wai surje kaji cewa wani nan fa ya kula da su ya tausaya musu alhali shi kuma dan kama iska wani haraka ce da man yake yake fama yake kiyaye الحديث الخمسون بعد المئة حديث نتري همسون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam yake la tatruku nara fi buyutikum kar ku bar wuta a kunne a gidajen ku a lokacin da za ku yi barci hina tanamuna a lokacin da za ku yi barci kar ku yi haka na. eh ba wani bariki bane ko wani wayewa in dai babu wani bukata kawai duk aka kashe su eh akwai bukata kuma barayi ko makamancin wannan irin hotunan waje wannan ana iya barin su ko kuma irin mutum nawa za ka ga irin wannan ake kira shi da suna wuta irin yanzu a lokacin sanyi misali ya sa kasko ya sa garwashi malam yana jin gungumi ya gunguma daki karshen bi hankali wa oxygen din da yake cikin dakin sai ya kare kuma ya aure hana ya kashe mutane da yawa da ka dai da manzo Allah ya yi ishara cewa kar a bar gida kar ku zo kwanta ku bar bar wuta ku ne a wani hadisi yana cewa wannan wuta makiya ce a gare ku hadisi na 151 hadisi na ƙarshe a cikin littafin zadu zaujain an abi huraira radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u manzala yana addu'an cewa allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allah ina neman kariya ka kare ni daga azabar kabari wa azabin nari Allah ka kare ni daga azabar wuta wa min fitnatil mahaya Allah ka kare ni daga fitintunu na rayuwa wal mamati da fitintun da suke biyo bayan mutuwa wa min fitnatil masih dajjal Allah ka kare ni daga fitinar almasih mai ido daya ad-dajjal makaryaci mai yawan ƙarya shine dujal wannan zalla yana neman kariya a gare su Allah kare shi daga waɗannan abubuwa bale ya ce huna tamma hadal kitabu bi aunillahi wa husni aunihi anan wannan littafi ya kare da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala wassalatu wassalamu ala khairil bari ala khairi khalqillahi tsira da aminci tabbata akan mafi alherin halittar Allah subhanahu wata'ala shine Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muna wa Allah godiya akan haka sai akwai wani dan uwa malam Aminu malam Aminu malam Isa kane ga malam Bandawi a cikin karatun da aka yi na baya yayi ishara akan wani hadisi hadisin a lokacin da na zo tarjama shi na tarjama ma'anar abin ba daidai ba haka wannan hadisin za mu sake shi sai zamanto ciku ga kenan waɗannan wancan sai ya zamanto wancan kenan sai a goge shi eh wannan wanda za shi ne wanda zai zamanto nasikh wancan kuma wanda aka sai zamanto mansukh ne wannan hadisi shi ne hadisi na na 40 na 24 hadisi na 24 kenan wa mu kuma hadisi na 24 mu gyara hadisin Aisha Allah ƙara yarda gare take cewa anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli wani mutum ya tambaye bai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama game da wani mutum yujami'u ahlahu mutumin da zai sadu da iyalin shi summa yuksilu sannan kuma yayi kasala wajen abin da ya shahi kenan sun sadu amma ba su kai inda za su yi inzalin huddo da maniyi ba shine ma'ana kenan sun yi saduwa amma ba su kai inda za su yi inzalin maniyi ba summa yuksil hal alaihim al-ghuslu shin akan su akwai wanka wannan mutum yake tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Aisha tujalisatun Aisha radiyallahu anha tana zaune wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo yake cewa inni la af'alu zalika nima irin haka yana samu na ana wa hadhihi da ni da wagga ya nuna Aisha summa naghtasilu amma kuma mai wanka kenan ko da mutum ya saru da iyalin shi bai kai matakin da za su zubar da mani ba kenan wajibin su ne in dai an samu saduwar nan to dole sai an yi wanka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan karatu ya zamanto sababi daga cikin sabbin za su samu samu kusancin Allah subhanahu wata'ala da samun yardan shi kuma abin da yake na daidai Allah ya samu tarayya gaba ɗaya a cikin lada na aiki Allah ba mu ikon aikatawa na bari Allah ba mu ikon bari abin da yake na kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin kirazan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid babu laihi yan uwa la siyama da suke malaman makarantu haka na wannan kenan wani littafi da ake ga cewa ana yawan karantar da yara shi misali kuma ana buƙatan tarjamar shi da yake mafi yawa tarjama ne kawai ake ba bayani ake bassaɗawa ba kenan insha Allah suna iya ba da shawarwari na littafin da su suke ga suna buƙatuwa zuwa ga cewa kenan a yi idirajin shi a saka shi saboda Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu gaba ki daya